بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن تعظيم المعلم تعظيم الكتاب فينبغي لطالب العلم ألا يأخذ الكتاب إلا بالطهارة na'am wa min ta'zimil muallim wato a karatu wanda ya gabata muna bayani akan abin da ya shafi ɗalibin ilimi ya zamanto yana girmama karatun da yake karanta sannan kuma ya zamanto yana baiwa malamin da yake karatu a wajensa kima ko yace to wa min ta'zimil muallim yana daga girmama malami ta'zimul kitab wato girmama littafin da mutum yake karanta littafin da kake karatu da shi ya zamanto ka girmama shi ka ba shi kima ka ba shi daraja kar ya zamanto littafin ka za ka iya yadda shi a ko'ina in ka fito titi da shi za ka iya ɗora shi a kan kujera ka ajiye shi ka manta da shi sai dai wani ya shiga maka gida da shi zamanto kawai baka ɗauke shi da daraja ba a ko'ina za ka iya ɗako shi ka ajiye shi ba ruwanka da kan tabarma ba ruwanka da saman kujera ba ruwanka da ƙas za ka bar yaro ya ɗauka yi wasa to yana daga cikin girmama malami shine ka girmama littafin da kake karanta idan ya zamanto baka bai wa littafin da kake karantawa ba kima a ko'ina kana yasar da shi to wannan har yanzu akwai alama ta rashin sanin kimar karatu a tattare da kai fayambaghi ya yi kamaci li ɗalibil ilimi ga mai neman ilimi ɗalibin ilimi wanda yake so ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanya albarka a cikin wannan karatu da yake karanta saboda shi karatu ba tarin yawan karatu ba ne shine karatu albarkar abin ake bukata don ya zamanto allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wa mutum albarka a cikin karatun da yake kaɗan ne zai samu amma kuma sai ya zamanto ya fi masu yawa ɗin wanda Allah ta'ala bai sanya albarka a cikin karatunsu ba fahimtar abu kaɗan da magani ya fi da yawa ba amfani idan Allah tabaraka wa ta'ala ya bai wa mutum karatu to ya kula da shi da kyau ya dinga mutunta shi ya yi kamace ga ɗalibin ilimi Allah ya akhudhal kitaba kadda ya ɗauki littafi wanda zai yi nazari da shi littafin da za ka tafi makaranta da shi ko littafin da za ka yi nazarin shi cikin dare ko littafin da za ka karanta shi da safe to kada ka ɗauke shi illa bi baharati face sai kana da alwala haka ya kamata ya zamanto a kowane lokaci in dai aka ganka da littafi a hannunka to inda za a ce lokacin sallah ya za ka ce kai a shirye kake dama dama da ka fito daga gida ka ɗarma alwallarka ba sai lokacin sallah ba ya za ka ce to a kamun ruwa in yi alwalla in tafi in yi sallah in dai kana da littafi a hannunka to ko shakka babu akan cewa lalle kana da alwalla haka ya kamata a kullum in za ka yi karatu littafin da za ka ɗauka ka karanta kowane irin littafi ne ba sai littafin alkur'ani ba ko littafin hadisi ko littafin fiƙihu ko littafin nahawu ko littafin balaga ko littafin usul ko littafin mustalah duk littafin da za ka karanta ya zamanto kana da alwala saboda in kana da himma alwala ɗin nan da za ka yi a kullum tana ƙara maka haske ne na karatu tana ƙara maka wani buɗi wanda wanda ba shi da alwala ba zai samu wannan buɗin na'am
وحكي عن الشيخ شمس الأئمة الحلواني رحمه الله عليه رحمته رحمته رحمة الله عليه أنه قال إنما نلت هذا العلم بالتعظيم فإني ما أخذت الكاغد إلا بالطهارة وحكي عن الشيخ شمس الأئمة wato an hakaito labari daga wajen wannan babban malami ranar shugabanni wannan babban malami na garin hulwan rahmatullahi alaihi jin kan Allah ya tabbata a gare shi to an hakaito daga wajensa annahu qal haƙiƙa wannan babban malami ya ce innama niltu hadhal ilma bitta'zim sani dai na samu wannan ilimi ne wannan ilimi da ko ga ina koyar da kushi ina wato shige da huce a cikinsa to na same shi ne bi ta'azimi saboda girmama shi da nake ta hanyar girmama shi da nake wannan babban malami mun karanta labarin shi a baya shamsul a'imma al-hulwani mun karanta labarinsa a baya ya ce to na samu wannan ilimin ne ta hanyar girmama shi da nake da na ba shi girma da daraja ya ce fa'inni haƙiƙa ne ni ma a hattul kagada kagada ya ce tun da nake bin taɓa ɗaukar littafin da zan yi karatu da shi bin taɓa ɗaukar littafin da zan yi karatu da shi illa bi tsahara face sai da alwallah ba ka yi kamata in dai kana so ka samu ilimi da wuri wannan shi ma babban laƙani ne idan za ka yi nazari idan za ka yi nazari ka yi alwallah idan ka yi alwallah nazarin da za ka yi na awa ɗaya wanda ba shi da alwallah kafin ya kamo ka wajen wannan nazari da kai sai ya yi awa biyu ko sama da awa biyu saboda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani akan abin da ya shafi alwallah yadda take zamantowa haske ga bawan allah mumini ta yadda a nan duniya bawan allah mumini yana kasancewa cikin haske na alwallah haka gobe kiyama zai zamanto cikin haske na alwallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min athari alwudu faman istata'a minkum an yudila ghurratahu falyaf'al manzon Allah ya ce hakika al'umma ta ranar tashin alkiyama za a kiraye su a bainin jama'a kira wanda yake na mutuntawa da ɗaukakawa halin kasancewarsu suna masu fararen goshina sannan kuma suna masu fararen hannaye da ƙafafu min a tsarin wudu'i saboda gurbin alwala da suka yi ta yi a wannan gida na duniya zala ce wato duk wani wanda yake alwala a wannan gida na duniya to haskenta yana bayyana a tattare da shi a gobe kiyama wannan shi zai sa a bambance al'umma ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu daga sauran al'ummu sannan kuma hadisin abdullahi ibn busur wanda yana cikin sunan na al'imamu tirmidhi ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce wato ummati gurrun minas sujudi muhajjaluna minal wudu'i wato al'ummata ranar tashin alkiyama za su zamanto suna da fararen goshina saboda sujada da suka yi ta yi a wannan gida na duniya simahun fi wujuhihim min athari sujud sannan kuma za su zamanto suna da fararen hannaye da fararen ƙafafuwa saboda alwala da suka yi ta yi a wannan gida na duniya hadisin tsauban wanda shi kuma yana cikin sunan na ibn maja ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce istaqimu walan tuhsu wa alamu anna khayra a'malikum as-salah wa la yuhafizu 'ala al-wudu'i illa mu'min ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce ku daidaita akan hanya wanda take mai kyakkiya idan kuka daidaita akan hanya ya zamanto babu kwana-kwana a cikin al'amuranku kawai ku kaifi ɗaya ne zala ce to da ɗaya ba za ku iya iyakancewa ba adadin ladan da za ku samu a wajen Allah sannan kuma ku sani haƙiƙa aikin da ya fi kowane aiki daraja a wajen Allah wanda kuke yi ita ce sallah sannan kuma ba wanda yake kiyayewa akan alwalla ya zamanto a kowane lokaci zaka same shi yana da alwalla face dai mumini na gari ga wannan mutum ya dinga kasancewa cikin alwalla da kowane lokaci duk inda zaka tafi in a ganka da alwallarka zaka dinga karatun alkur'ani kana da alwalla za ka dinga karatun hadisai kana da alwala za ka dinga karatun fiƙo kana da alwala wannan zai janyo maka wato wani ƙarin jalabi daga wajen Allah na alkhairi za ka samu alkhairi daga wajen Allah na'am والشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى كان مبطونا وكان يكرر في ليلة وتوضأ في تلك الليلة سبع عشر مرة لأنه كان لا يكرر إلا بالطهارة وهذا لأن العلم نور والوضوء نور فيزداد نور العلم به شيكنا والشيخ الإمام wato dattijo na musulunci al'imamu shugaba shamsul a'imma ranar shugabanni shine as-sarkhasiyu al'imamu sarkhasi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama kana mabudunan a to wannan babban malami wata rana Allah tabaraka wa ta'ala cikin wani dare daga cikin darare ya jarrabe shi da ciwon ciki kana mubtalan bil batan aka jarrabe shi da ciwon ciki cikin shi ya zamanto ya kunci yana gudawa wa kana yukarriru fi kulli laylatin shi kuma wannan al-imamu sarkhasi ba irin mu bane masu barci da dare yana daga cikin malaman da suke bibiya karatunsu wanda suka koyo a makaranta a cikin kowane dare a kowane dare kawai takara yake yana ta tittasa karatun da ya dauko da rana yana ta muraja'a a kowane dare za ga yana ta muraja'a ya leƙa wancan littafin ya leƙa wancan littafin ya leƙa wancan littafin ba ruwan shi da ya je ya zauna na tsegumi ba zaman yi da mutum ba zaman kashe wando da kowane lokaci inda da dare ne shi kawai kira'a yake fatawadda'a fi tilkan laila sab'a ashrata marratan wato a wannan dare wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya jarrabe shi da kuncewar ciki ya zamanto cikinsa ya kunce yana gudawa fatawadda'a wato sai da ya alwalla saba ashirata marratan sau goma sha bakwai fi tilkan laila a wannan dare saboda daga ya ji cikin shi ya kada to idan ya shiga ban daki to idan ya fito sai ya sake wata alwalla baya cewa to nan da yan mintuna ne wahallo zan dawo saboda ya san muhimmancin alwalla ga mai karatu sai da ya alwalla sau goma sha bakwai a dare ɗaya saboda wannan matsala da ya haɗu da ita ta kuncewar ciki li'annahu kana la yukarriru illa bi tahara saboda shi wannan al-imamu sarkhasi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato ya kasance baya tittasa karatu baya yin muraja'a sai yana da alwala shi kawai in ka ganshi a zaune da littafi a hannunsa to ka tabbatar da cewa in lokacin sallah ya kawai shiga za a yi sallah ba zai ce ba to a tsaya a yi alwala yana da alwala shi da kowane lokaci in ka gan shi da littafi ko to ka tabbatar da cewa yana da alwala a cikin dare ne a gidan shi ne ko a waje da kowane lokaci sai da alwala yake muraja wa hada yace to wannan dalilin da yasa ya zama to yayi riko da wannan sunna wanda take mai karfi ta yin alwala kafin ya fara karatu yace li annal ilma nurun saboda ilimi haske ne ilimi haske ne da zai wanda zai fitar da kai daga duhu na jahilci kowane ilimi al'ilmu nurun yukhrijul insana min zulmatil jahal wato ilimi haske ne wanda zai fitar da mutum daga duhu na jahilci an gane walwudu'u nurun sannan kuma ita ma alwalla a karan kanta ita ma haske ce saboda sai ya zama to an samu mai fayazdadu nurul ilimi bihi sai hasken wannan ilimin da mutum yake karanta sai ya karu sai ya dadu bihi da haske na alwala sai ya zama to an samu mai nurun ala nurin yahdillahu li nurihi man yasha wato sai ya zama to haske akan haske ga hasken karatu da mutum yake yi ga kuma hasken alwala ka gani haske guda biyu idan suka haɗu sun fi ƙarfin haske guda ɗaya wal yawa ta fi wal ƙarfi idan ya zama to ka haɗa haske guda biyu fitila biyu ce a hannunka za ka iya haska ɗaya nan ka haska ɗaya nan da wanda shi kuma fitila ɗaya ce a hannun shi in ya tashi guri ɗaya ne zai haska kaga ba zai haɗa kanshi da kai ba wanda ya zama to yana da gida biyu na cin abinci da wanda gida ɗaya ne gare shi na cin abinci kaga ba sa ɗayan shi mai gida biyu ba sa mai gida ɗaya ba ne to haka nan in ya zamanto kana nazari tare da alwalla to wanda yake nazari ba alwalla ba yanda za ya haɗa kan shi da kai in ya zamanto wannan mutumin abokinka ne ƙwaƙwalwarku ɗaya da shi ka sani cewa in hadda aka ba ku tare kuke zawa ku yi to in kana yin nazari kana da alwala shi kuma yana yi ba alwala idan aka yi shekara guda sai kaga tazara mai girma tsakankaninka da shi wannan idan mutum ya jarraba zai yi ta ganin haka wanda da ya cere ka ya fi ka karatu ka sani shi ma ya sani amma in ya zamanto shi in yana karatu baya alwala ba ruwan shi da sai yana da tsarki ba shi da tsarki duka zai yi amma kai sai ya zama to kayi riko da wannan sunna kana alwala idan za ka yi karatu to sai ya zama to in ka ɗauki lokaci sai ya ga an kun koma sa'a da sa'a kuma in yi wasa ma huce shi za ka yi mun gane da kyau to wannan mu kula da shi da kowane lokaci in mutum zai rika karatu ya yi alwala wannan zai sa ya ƙara ganewa in akwai littafin da yake baka wahala to in za ka fara leka shi raka yin alwala sai ya ga wahalar tashi ta ragu wata ran sai ka ɗako shi maka ce to ni ban gama abin wahalar a ciki ka ce ashe da dan bana alwala ne shi yasa littafin yake bani wahala na'am ومن تعظيم الواجب ألا يمد رجله إلى الكتاب ويضع الكتب التفسير فوق سائر الكتب تعظيما ولا يضع على الكتاب شيئا آخر na'am wa min at-ta'zim al-wajib wato yana daga girmama ilimi wanda yake na wajibi akan mai karatu ɗalibin ilimi Allah ya mudda rijlahu ila kitabi kadda ya meka kafar shi zuwa ga littafi kar ya zamanto kana cikin karatu kai irin zaman mala alƙali an gane ko wannan kenan eh gashi nan littafin ka a kusan kafar ka ko an gane to a da magabata idan aka zo ana karatu a makaranta gurin ɗaukan ilimi irin wannan zaman duka ba a yinsa irin zaman da malam umar ya yi yawanci shine ake yi don idan aka ga mutum ma ya mega kafa shi sai an zungure mushi ita bige mushi ita ake ba a yin wannan zama wannan girmamawa ce wanda take ta wajibi yanda ake zaman karatu kenan shine kada mutum ya mega kafar shi zuwa ga littafi Eh, kuma akwai wanda za a ga cewa shi irin wannan cin zama ma wani za a ga hala haka yake eh haka ana karatu shi ko ya haka ya ya wannan to wannan ba irin wannan zama a makaranta na'am Mm. duk lokacin da mutum zai yi karatu in dai ba larura ba ce ta bukatar da shi ya zama to ya ajiye kafar shi a kusan littafi ya gaji da zaman da ya dace ya yi shi a cikin karatu in dai ba larura ba ce ta bukatar da shi to ba a so ya irin wannan zama ko a gida kake kana muraja'a kana nazari to ka ajiye littafinka a gabanka ka nannaɗe kawafuwanka kar ya zama to ka miƙa mashi kafa wannan ita ce girmamawa ta wajibi amma in ya zamanto mutum ba ruwan shi da irin zaman da zai yi a makaranta ba ruwan shi da irin zaman da zai yi a gida lokacin yana karatu to sai ya zamanto Allah tabaraka wa ta'ala ya shafe mai wani kaso na albarkar iliminsa na'am sannan kuma wa yadau kutubat tafsir wato shi mai karatu ɗalibin ilimi idan yana da kwai littattafai yana ɗora littafi na tafsirin alƙur'ani fauka sa'iril kutubi akan sauran sauran littattafai ga baki ɗayansu idan kana da littattafai a ɗakinka to karka ce ka ɗora tafsiri a ƙasa ka ajiye shi a ƙasa ka ɗora sauran littattafai a sama ya zama to littafin tafsiri shine a sama yanda za ka jera su yan akwai littafi na fiƙihu akwai littafi na hadisi akwai littafi na tafsiri to sai ka ajiye littafin fiqhu a ƙasa littafin hadisi a tsakiya littafin tafsiri a sama in ya zama to akwai littafi na nahawu irin littafin su sarfu da sauransu shi kuma sai ka ajiye shi a can ƙasa ya zama to na fiqhu ma ya danne shi to wannan haka ya kamata littafin tafsiri shi a sama ake dora shi shi yasa yawanci ko da a karatu irin na abin da ya shafi na zaure wajen karatu na zaure za a ga cewa inda akwai tafsiri da shi ake rufewa karatu shine a sama sai a shunhuda sauran daga karshe sai a ɗako tafsiri a rufe da shi an gane da kyau na'am ta'aziman wato wannan saboda girmama littafin Allah alqur'ani saboda shine aka yi bayanin sa tafsiri ne aka yi na zancen Allah subhanahu wata'ala wala yadau alal kitabi shay'an akhara sannan kuma yana daga cikin abin da yake wato girmamawa wanda take ta wajibi kadda mutum ya ɗora wani abu na daban akan littafi ya zo shi bayan ya ajiye littafi kuma ya ɗako wani kwano ya ɗora shi akan littafin sai dai in larura ce ta buƙatar da shi mun gane da kyau sai dai in larura ce ta buƙatar da shi ya yi haka nan ɗin haka ko ya ɗora salular shi akan littafi sai da in larura ce ta bukatar da shi irin ana iska in ya ce baya dora ba to iska za ta warce mishi littafi to wannan babu laifi sai ya dora saboda ya danne wannan littafin an gane da kyau kana nazari a fili za ka shiga cikin gida sai zaman to in ka bar littafin haka nan ba tare da ka dora mishi komai bayan aka yi wata iska yar kaɗan ma za ta iya tabalbaza shi da zaman to in ka zo ka ka shiga cikin hayaniya wajen tattarowa irin takara ka ɗako takara to babu laifi sai ka ɗan ɗora wani abu wanda zai danne maka shi amma kawai haka nan sakit ba wata matsalar komai ka ɗora wa littafi wani abu wannan bai dace ba kana ɗora alƙur'ani a sama shi kenan ka bar shi a saman shi kal ka ɗora komai a kan shi taddawa ce salula ce wani littafi ne duka ba za ka ɗora ba a kai mun gane da kyau shine ce wala ya ba'u shay'an akhara ba zai ɗora wani abu ba na daban alal kitabi a saman littafin Allah alƙur'ani ko akan littafin da yake karatu na'am وكان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين رحمه الله تعالى يحكي عن شيخ من المشايخ أن فقيها كان وضع المحبرة على الكتاب فقال له بالفارسية برنيابي نعم وكان أستاذنا شيخ الإسلام malaminmu dattijan musulunci burhanuddini hujjar addini Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya kasance ya haki yana hakaito mana wani labari an shekhin minal mashayikhi dangane da wani malami wani dattijo daga cikin dattijawa wani babban malami daga cikin manya-manyan malamai ya ba su labarin cewa anna faqihan haƙiƙa wani malamin fiƙihu kana wada al-mihbarata alal kitab ya kasance ya ɗora taddawa alal kitabi akan littafin da yake karatu da shi an gane ya kawo littafin sai ya aje kuma sai ya dora taddawa a kai shi faƙala lahu bil farisiya sai wannan babban malami sai ya gaya wannan malamin fiƙihun ya ce da shi da yare na farisanci ba da larabci ba ya ce barna ya bi ya ce ba za ka samu albarka ba cikin abin da kake karantawa dinnan ba za ka samu ba amfanin abin nan da kake karantawa shine barna ya bi ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala ba zai baka damar cin moriyar abin nan da kake karantawa ba saboda littafin nan ka kaskantar da shi ta hanyar dora mai taddawa da kai akan shi mun gane waɗansu abubuwan za mu ga cewa kamar ba abu ne wanda yake mai laifi to amma sai ya ga cewa saboda wasa da muka yi da shi sai ya zama to Allah tabaraka wa ta'ala ya hana mu wani kaso na ilimi ta dalilin wannan abu mun gane da kyau idan muka ɗauka yanzu don ɗora taddawa wata hali ce wani abu ne mai laifi to su kuma magabata in dai abin da ya sa ka ɗora wannan taddawar ba wai larura ba ce to wannan zai sa Allah ta'ala ya shafe maka wani haske na fahimtar ilimi din an gane wa tasibunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim sai ya ce da shi barna ya bi ma'ana la ta jidu na fa'a ma ta ƙara'u ba za ka samu ba amfanin abin nan da kake karantawa ba za ka samu amfanin shi ba na'am وكان أستاذ القاضي الإمام الأجل فخر الإسلام المعروف بقاضي خان رحمه الله تعالى يقول إن لم يرد بذلك الاستخفاف فلا بأس به والأولى أن يتحرز عنه to shi kenan al-ma'rufu ba al-ma'rufi ba na malam sai na shakar alhamdulillah al-ma'rufu bi qadi khana wa kana ustaduna malamunmu al-qadi wato mai hukunci tsakankanin mutane al-imamu shugaba al-ajallu mai girma fakhrul islam alfahari na musulunci wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suke baiwa addini na musulunci kariya ta hanyar da'awa zuwa ga addini na Ubangiji tabaraka wa ta'ala a kan littafin Allah alƙur'ani da kuma sunna ta ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam a kan fahimta ta magabata. Al-ma'arufu bi ƙaudi khana wanda ya fi sanuwa da al'imam al-ƙaudi khana, al'imam ƙaudi khana, Allah ta'ala ya ji kansa da rahama, ya kasance yana cewa in lam yurid bi zalika listikhfafa idan har shi wannan ɗalibin ilimi mai karatu in lam yurid listikhfafa idan bai yi nufin ƙasƙantarwa ba bi zalika da wannan ɗora taddawar da yayi a saman littafin shi idan bai yi ba niyyar ƙasƙantar da wannan littafi ɗin fala ba sa bi babu laifi da ɗora wani abu a saman littafi ɗin in dai har ba saboda ƙasƙantar da littafin ba ne ya haka idan ya zamanto larura ce ta buƙatar da shi kamar yadda muka faɗa yana cikin karatu wani ya kiraye shi kuma ana yanayi na sanyi ana iska ya zamanto idan ya ce bar littafin hakanan to iska za ta iya balbada shi shikenan sai ya rufe shi da ya rufe shi sai ya dora salular shi akai ko ya dako taddawul ya dora ko ya dan dako dutse ya dora saboda kada iska ta balbaza abin an gane da kyau to wannan babu laifi akai amma in ya zamanto yayi nufin ya kaskantar da shi ne to wannan shi kuma ba yanda za yi Allah tabaraka wa ta'ala ya bude kwakwalwar shi ya haskaka mai zuciyar shi da hasken wannan karatu da yake sai ya zama to ya kwashi lokaci mai yawa yana karatu amma ba za a ga hasken karatun ba a huskar shi ba za a ga hasken karatun ba a aikin shi ba za a ga hasken karatun ba a maganganin shi saboda ya karkacewa wata hanya shine wulakantar da littafin da yake karantawa da yi mun gane da kyau wal aula abin da yafi an ya taharraza anuhu a tsaro daga ɗora wani abu akan littafi wannan shi yafi dacewa in dai har akwai hanyar da za a bi ya zamanto an kiyaye littafi ba tare da an ɗora komai a kan shi ba to wannan haka ya fi mun gane da kyau na'am
wa min at-ta'zim al-wajibi an yujawwida kitabat al-kitabi wa la yuqarnidu wa yatruka al-hashiyata illa 'inda ad-darurati wa min at-ta'zim al-wajib malam yace yana daga cikin girmamawa wanda take ta wajibi girmamawa ta dole shine an yi jawida kitabatal kitabi idan mutum zai rubuta littafi zai yi rubutu ya kyautata rubutun wannan littafi din za ka rubuta wata takarra wata magana aka faɗa kana so ka rubuce ta to lokacin da za ka yi ta ya zamanto ka kyautata rubutun ka yi rubutun da kyau dara-dara yadda kowa zai iya karantawa wanda ya san baƙi ya san musulla mun gane da kyau wannan yana daga girmamawa ta wajibi duk wanda yake so Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi fahimtar alkur'ani sannan kuma ya bashi fahimta sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine idan zai yi rubutu ya tsaya yi rubutu mai kyau za ka yi rubutu a allanka ne to ka yi shi da kyau kada ka yi shi je kana yi ka ka ce saboda gobe ma wanke shi zan ka tsaya ka koyi rubutu da kyau kada ka tsaya ka yi wani rubutu kamar tahiyar tsutsa in aka zo ana darasa wani guna a ce wannan wau ne kai ko kahuwa ka ce duka ɗaya ne in gane ku saboda kowanne daga cikinsu akwai yadda ake rubuta shi kada ka zo ka baka iya bambancewa tsakankanin fa da ƙaume ruwa da gajin likawa da ai likawa baka san yadda ake rubuta su ba ka san kowanne daga cikinsu ga yadda ake rubuta shi ka iya sannan kuma wajen yadda za ka rubuta sin da shin sin yadda yake da tsawo ya fi sin ya fi shin tsawo wajen rubuta shi da sauransu wannan ya zamanto ka koyi irin waɗannan abubuwa kale ya zamanto kawai rubutunka da kake cakaf cakaf kake inda wani in ya ɗauka ba zai iya karantawa ba wannan zai sa ya zamanto ba za a yi ta maka addu'a ta alkhairi ba amma in ya zamanto ka iya rubutu ka zama gwanin rubutu da ce kai Allahu akbar wannan malami akwai iya rubutu akwai hannu Allah ya albarka ka gani wata albarkal wani yana cewa Allah ya albarka din baka san bayanayinsa baka san yadda Allah ta'ala yake jin nauyinsa ba sai Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin yanayin naka amma ka yi rubutu kicif kicif yadda ka ga dama mutsi mutsi dama wani matashin ma mai ƙananan ido da in zai iya karantawa kai wannan ya yi rowa da allah naka wannan wangarere ba ka yi rubutu kun ya uku raka muka ce rubu guda ne ai wannan bai iya rubutu ba ai ba wanda zai maka addu'a mai kyau to shi yasa wala yuqarmita kada yayi mutsi mutsin rubutu kada ya yi kalelan rubutu ya ɗauki alƙalami ɗan ƙarami ya yi kalelai sai dai in larura ce ta buƙatar da shi zuwa ga haka ɗin sali yana rubuta izu izu sai ya zamanto allan nashi in ya ce ya yi daradarar rubutu ya tsaya ya rubutu mai kyau to bai huce ya ci sumuni uku ba amma in ya ce zai ɗan daidaita ya yi ɗan mutsi-mutsi ɗin zai iya sawa izubcin a ciki to wannan larura ce amma kuma ya zamanto ba shi da halin da zai iya siyan babban allo kenan amma in ya zamanto yana da halin da zai siya allo ƙato wanda zai iya sawa izub-izub ɗin a ciki kuma ya yi daradarar rubutu ba shi da hujja ta riƙewa ƙaramin allo mun gane da kyau na to shi ne ya ce wala yi karmiɗa kada ya yi mutsi-mutsi ko da irin za ka rubuta wata fa'ida a cikin littafi to in za ka rubuta ta ka rubuta ta da kyau dalo-dalo yadda idan aka buɗa za a gane wa ya turuka alhashiyata illa inda darura sannan kuma wa ya turuka alhashiya ya dinga barin bayala idan kana rubutu ya zamanto in za ka fara bismillah kal ka fara daga ƙarshen allo daga ɓangaren dama kabar space an gane ko kabar bayala hakanan kuma in ka zo wannan ɓangaren shi ma kabar bayala kale zamanto ka cike allon tun daga farko har ƙarshe sama da ƙasa kuma wannan ba so mutum ya irin wannan rubutu din illa inda darurati sai dai illa rura ce ta buƙatar da shi zuwa ga yi hakan din ya zamanto allan nashi karami ne in ya ce ya tsaya ya yi gwanintar nan ya bar bayala nan da ya bar rubutu nan da ya bar rubutu sama da ya bar rubutu ƙasa da ya bar rubutu to shi ko abin da yake so ya cimma guri din na ya rubuta nisuf din guda ba zai doka ba allan dokan shi nisuf guda irin na su fama kana da awe irin na su kalal mala'u irin na su idza surifa irin na su gulawalau da sauransu dokan nisuf guda shine sai an yi wannan dabarar amma inda wa man yusulim ce zai rubuta nisubinta na farko ko na biyu duka sai iya yin wannan gwaninta ɗin to wannan larura ce ta buƙatar da shi lokacin da zai rubuta da awe ya kamo tun daga farko hal ya sabgo ƙasa larura ce ta buƙatar da shi lokacin da zai rubuta wa idza surifa ya kamo tun daga farko hal ƙarshe lokacin da zai rubuta kulawalau ma haka amma lokacin da zai rubuta wa man yusulim saboda ita bata kai ya so a tsawo ba sai ya zamanto yayi yanda ake so din mun gane da kyau to haka nan yanzu idan aka baka wani abu za ka sauya wata takarda misali a littafinka wata takarda sai ta zamanto tana da kwai dameji ba ka iya karanta ta sai ka amshi littafin wajen abokinka za ka rubuce ta a wata takarda to in dai har takardar nan za ta iya ɗaukar rubutun idan ka yi shi dara-dara to ka tsaya ka yi rubutu mai kyau dara-dara yadda za ka iya karantawa idan ka tafi gida kal ka yi mutsi-mutsi sannan kuma ka bar bayala نعم من قال هذا جو
ورأى أبو حنيفة رحمه الله تعالى كاتبا يقرمطه في الكتابة فقال لم تقرمط خطك إن عشت تندم وإن مت تشتم يعني إذا شخت وضعف بصرك ندمت على ذلك نعم شي كان باب وندي تندم دولي أكم يأرى إن شئت إن عشت تندم يوا وإن مت تشتم yawwa rato wannan shi ya fi inganci akan tandam mun gane da kyau wara'a abu hanifata al'imamu abu hanifa annu'uman ibn sabit ɗaya daga cikin manya-manyan malaman mazhabobi guda hudu na musulunci ya ga wani mutum wara'a abu hanifata rahimahullahu ta'ala katiban yuqarmidu fil kitabati al'imamu abu hanifa allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ga wani mutum ya karmi yana yin mutsi-mutsi filkita bace a cikin rubutun shi a rubutun shi yana mutsi-mutsi baya rubutu dala-dara yanda za a gane baya rubutu filla-filla yanda wanda ya san baki zai karanta yana rubutun ne mutsi-mutsi filkita bace a cikin rubutunsa faƙala sai al'imamu abu hanifa Allah ta'ala ji kansa da rahama sai ya ce wannan mai rubutu ya ce da shi alaran malima tukarmiɗu haɗaka don menene kake yin mutsi-mutsin rubutu don menene kake siranta rubutun nan naka kake mutsi-mutsi haka kamar gurin baya da yawa ce da shi toha abinda nake so in faɗa maka in ishta tandam in ishta idan dai har Allah ta'ala ya sa kai rayuwa mai tsawo Allah ya sa ka manyanta ka girma tandam to za ka yi nadama saboda duk mutumin da ya haura shekara arba'in idan shi zai fara raguwa ne ganin da yake a da ras zai fara raguwa ne kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan to idan kai mutsi mutsin rubutu in Allah ya kaddara cewa kana ɗaya daga cikin wanda za su shekara saba'in a duniya ko shekara saba'in da biyar ko shekara tamanin to wani lokacin sai ka ɗako littafin naka za ka gani ka kasa ganin abin da ka rubuta kai ma sai ka yi nadama lokacin da kana cikin ƙarfi kana cikin ƙuruciya kana gani dalo-dalo da baka tsaya ba kai rubutu dalo-dalo yanda zai karanta a lokacin da ya kai wannan shekarun kaga za ka yi ta nadama a ce ga ƙur'anin malam wane ce kai ƙur'anin nan ba na iya takara da shi ce kai ka rubuta wa malam ya ce i yanzu ai ido ya tafi to ka kayi nadama ka ce da na san haka ne in da ta shigo cikin lamarin wa kawai sai haƙuri an gane ko in ishta tandam idan hal Allah ta'ala ya sa ka yi tsawon rayuwa to za ka yi nadama kan aikin da ka yi wa in mutta tushtam idan kuma Allah ta'ala ya kaddara ba za ka yi tsawon rayuwa ba kana ɗaya daga cikin waɗanda za su rasu suna cikin ƙuruciyarsu ba su kai shekarun da idansu zai fara ja da baya ba ganin to tushtam kuma za a yi ta dajinka eh ɗalibai za su yi ta dajinka ce kai babu wallahi rubutun nan da ya yi ƙanana ni ina za shiga da shi ya da baya so mutane su karanta yanka ne za su faɗa haka to ina kuma ga ɗiyan wa'insu wa'insu ya zance kai kawai baƙin ciki ne dai ya sa kawai shi yasa ai da zuciya shi ba ta da alheri kuma dattijawa idan aka kawo musu littafin su ce ina mu ina iya karanta wannan littafin ai sai da gilashi littafin nan karanta shi sai da gilashi wanda yake matso da kusa nesa wanda yake matso da nesa kusa to kaga sai ya zama to littafin naka ba za a amfana da shi ba amma in kai rubutu dara dara yadda kamar ya huto alif ya huto ya ce ni ne alif ba kamar ta huto ta ce ita ce ba da za a wannan lokacin sai a zama to an yi daidai lokacin da ido ya manyanta lokacin da ya zama to ido ya tafi in mutum ya ɗauko zai karanta sai ya gani irin yadda kake bukata din irin yadda za a ga rubutu daro daro irin wannan rubutun to in aka yi shi daro daro babba in yazo zai gani irin kananan nan haka zai gani mun gane da kyau na'am ya'ani abinda al-imamu Abu Hanifa yake nufi da yace in ishta tandam idan har ka rayu kai tsawon rayuwa to zaka yi nadama shine idza shikhta idan ka zamanto dattijo ma'ana idza sirta shaykhan idan ka zamanto dattijo wa da'ufa basaruka ganinka yayi rauni ya zamanto ka shiga cikin wanda za a musu haka me na ja ka ce zare ne ganinka yayi rauni to nadimta ala zalika wato za ka yi nadama akan wannan aiki din da kai to yayi kamaci ga ɗalibin ilimi idan zai yi rubutu ya koyi rubutu manya kada ya koyi rubutu ƙanana mutsi mutsi kici kici kamar yanda baya so ya koyi rubutu ya tsaya ya yi rubutu mai kyau rubutu mai kyau shi kaɗai yana kawo mutum kwanciyar hankali sannan kuma yana kawo mai fatahi daga Allah subhanahu wa ta'ala na ga sai mu kwana anan ku abin da muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada a kai abin da muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana wa bi hadal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك